نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka a kuma waɗannan lanaku masu albarka na goma na farkon wata na zirhijja wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kwadaitar al'ummarsa a cikin waɗannan lanaku masu albarka a yawaita ayakuna na alkhairi musamman abin da zai cikin alkur'ani wanda allah ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan ranaku ya ce wani fashar wani yalin ashir malaman tafsiri sun haɗe a kan cewar wani yalin ashir su ne waɗannan kwanuka guda goma wanda suke cikin wata na zulhijja kuma waɗannan kwanuka ana son dukkan wani nau'i na aiki na alkhairi a yawaita a cikin waɗannan ranaku masu musamman yawan ambaton Allah yawan asibari yawan addu'a karatu na alƙur'ani da sauran ayyukan da da da a kan azumin su domin a kullum shi da adam a rayuwar ta duniya guzuri ne ke domin ita rayuwa ta duniya kaɗai aiki ne kuma gobe kiyama sakamako ne kenan dukkan wani lokaci mai farin lakar ka ya barka domin guzuri ne ake nema lokacin da kake neman guziri abin da za ka samu ya yawaita na guziri kake su sai irin waɗannan lalai kuma su albarka kar da mutum ya yarda su wuce shi ba tare da yayi wasu ayakuna na da'a ba to waɗannan lalai kamar da muka yi bayanin cewar su ne Allah ta'ala ya ambata likita wal fajr wal layalin ashr kuma da marin ya kowa suke bayan da Allah ya ce waskurullah fi ayyamin ma'dudat sai da haka waɗannan lalai ku guda goma da kuma yawan ambato Allah da za a yi har zuwa kwana na sha uku duk gaba ɗaya abubuwa ne masu ɗimbin lada masu ɗimbin farla musamman da mun san da cewar ambaton Allah yana daga cikin abubuwan da suke nauyin mizani a cikin suke lana ta gobe kiyama haka na hadisai cikin wanda suka tabbata daga manzala sallam akwai hadisi na Abdullah dan Umar Allah ƙara musu ya rake cewa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr yace babu wasu ranaku waɗanda suka yi girma a wajen Allah Allah ya fi so a yi aiki nagari a cikinsu kamar waɗannan ranaku guda goma yace ku yawaita a cikinsu yawan la ilaha illallah da yawan takabiri da tahmid kuma waɗannan abubuwa da Allah sallam ya karanta da al'ummarsa malamai suka ce aikinsa alaihi salatu wassalam a aikace sai ya fasarta waɗannan falla da ke magana akan wannan kwanuka masu albarka musamman yana yin azumi na har kwana tara wani lokaci na wannan wata sau da haka kenan sai a yawaita ayakuna na alkhairi a cikin waɗannan lalaku masu albarka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya su kusan mafi yau da duka da aiki na da'a to wannan duka da ke a gurguje ne waɗannan ranaku mun yi bayani damar kwanakin baya musamman ma har a cikin radiyo da yi bayani kenan kafin mu ga abin da muke so mu kai gare shi ne layya da kuma iri akwai takabiri wanda ake so a yawaita yinsa wannan takabiri yana farawa daga ganin alfijir na gobe kenan lokacin da kai sahur daga wannan lokaci ake so a fara wannan takabiri har ya zuwa kwana na goma sha uku shi yasa Allah ta'ala ke kawo zikrullah fi ayyamin ma'adudat kuma yadda ake takabiri shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kina da duka bayanai za mu je ga bayani a kansa insha Allah kuma wannan takabiri ana so mazaje su bayyana shi a fili a rika yin shi a masallatai a yi a kasuwanni a yi a gidaje a yi a wurin salloli a yi duk gaba ɗaya wannan dan a bayyana wannan eh, nau'i na ibada mai girma shine ambaton Allah da kuma ibada ta Allah da kuma godiya ga Allah kenan sai a yawaita wannan eh, eh, takbiri da tamini da tali- talili abu na gaba da muka ce za mu yi bayani a kansa shine layya yankan layya sannan mu je zuwa ga iri yankan layya idan muka ji wani lokaci shi ake yi bayan iri wani lokaci kuma idan an zo bayanai akan akan yi bayani da layya saboda dan ita ake shiryawa tun da wuri kuma kafin idin amma in a ranar idin ne to idin ake farawa shi yasa kenan za mu dan bayani dan kaɗan a nan sannan mu shiga ga wancan ko mu zo ga layyar a a jumlace insha Allah yankan layya ana yin sa ne kamar yadda muka sani kamar yadda tabbata cikin hadisi na manzo Allah sallam bayan sallah ta idi saboda haka manzo Allah sallallahu sallam cikin hadisi inganta suke cewa man zaba qabla an yusalla falyid hukum qabla an yusalli wanda ya yanka kafin ya yi sallah to saboda haka falyid ya sake yanka inda har ka yanka kafin sallah to dabbar ka ta nama ce ba ta laye ba ce ya ce bali id makana ukhra ya sake wata kammacin da auren ta wa man lam yazba wanda ko bai yanka ba har aka yi sallah fal yazba ya yanka hadisin da muttafaqun alaihi kuma lokacin da ake yin waɗannan yanka diyar da cikin malamai suka ce tun daga rana ta goma har zuwa ta sha uku goma sha ɗaya sha biyu sha uku wasu da cikin malamai suka ce ta goma ta sha ɗaya da ta sha biyu amma an ta zuwa ta sha uku biya su faɗi haka kamar da annabi sallallahu alaihi cewa yake ce ayyamu tashri yace ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillahi ta'ala kira waɗannan rane ko ayyamu tashri su ne goma sha ɗaya sha biyu sha uku duka ba laifi bane idan mutum ya yanka a wannan lokaci to za mu dawo kamar da muka yi bayani akan idi yadda muka ce za a yi bayani akan su abu na farko ini kowa san falalarsa kuma sha'air ne na addini na Allah kuma Allah yana cewa zalika wa man yu'azim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub domin duk lokacin da ka zo garin musulmi rana ta idi ko ba gaya maka ba ka san akwai wani abu da ke ba sai an gaya maka dan in ka zo sai ka rasa ma wani ma da za ku yi magana da shi kowa tafi wajen ibada kenan ya sha mana sai inda mutum zai zo a yau zai samu wasu a kasuwa wasu a wancan bangare wasu a gurin aiki amma ranar idi gaba ɗaya zai samu mutane kowa ya bar wannan gurare an tafi wajen ibada kenan ya zama sha'a'ir na addini na Allah kuma girman masu yana nuna tsoron Allah ga wannan ba wani to tun da ku haka nan ne kenan ya kamata wannan idi mu kula da shi kuma sunna ce mai ƙarfi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya zama bar shi wani fadar da ke cikin to yana daga cikin abin da ya dace na farko dai a yi wanka a sa turare ga mazashi amma mace ba ta da wani dama na sawa ta rana kuna zuwa dai kamar da zamu yi bayani ana kuma in da hali akwai tufa mai kyau a sa ba dole sai sabuwa ba idan da akwai tufa mai kyau a sa ta amma ko da za a yi tufa bidun isra kar a yi banna domin a banna ana diba yanayin guri yanzu misali mu a nan kowa sai irin daidai karfin mu a ce mutum ya yi wasu tufafi masu tsadan nan da yawa to bare ya ɗan rage kaɗan ya yi abin da zai taimaka wasu da cikin 'yan uwansa domin alaihi sallam a cikin wani hadisi ke cewa idan da baka tamarakan ya ce fa aksir ma'a wata ahli jirana ya ce idan ka dawa nama za ka yi romi miya kenan ya ce kaɗan ƙara ruwa don kaɗan ba makwabtanka kenan kaga a abinci ma an ce haka to haka nan ko a tufa maimakon ka yi wuce gona da iri to sai ka ɗan rage daidai gwargwado wanda kana iya ka taimaka wani amma sai ga mutane biya mutum ya je duk ya ƙara hali ya je ya rauce kuma yanzu a nan shi da kanshi ma irin su bukatun da bai biya su ko iyalansa yana duk abin da za a yi musulunci ba a so a yi isra a yi shi kuma ɓanna a dukiya ana kallon yanayin gurin yanzu misali a nan yanayin da muke ciki a nan mutum ya yi kwamfule ɗaya jika da biyu akwai balla amma yanzu a maka da sauran ƙasashe masu arziki a kai kwamfani zika da kai shiga balla kwamfani ɗaya zika ɗari a nan a yi balla jiya musamman a ce kaɗai ina riga da wando ne dama dama in garje amma ko garje mutum har da kai ga irin wannan gaskiya akwai kuɗi in ka diba mutane su yi karkashin haka ko da mene ne mutum zai kada ya ɓanna da yawa in daidai gwargwaro ne wanda a yanayin wurin da kuke ba tare da za a ce kayan isra ba haka nan kala isra idan an ce za a yi kaya za a ga wasu yi riga ta zarce ko har tana kan ƙasa wannan haramu ne ga musulmi ya yi rigar shi ko wannan sai wuce idansa yana kar a yi abin da za a yi isbali wanda mun san zunubin da yake balma na cikin ka ba irin zunubi kaga kenan dole mutum ya nisance shi haka nan sai wajen bangaren aski za ga mutane idan an zo wurin aski na sallah za a ga wurin masu aski a rika mutane kwaskwas a yi wani bangare musamman matasa a rika aski daban-daban da sawa kaya irin na arnawa wannan bai dace ba ga dukkan musulmi musulmi bai ya kwaikwayo da arni musulmi na kallon abin da yake cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam amma baka kallon arnawa shi yasa abin bakin ciki a nan za ga mu kowa inda ake yin aski za ga hoton kawuna na arnawa aka ba na musulmi ba in gani ba don ya ga musulmi a ciki saboda kan arnawa ne kala kalan aski iri iri ko musulmi ne ce zai koyi da wannan bai dace ina kan musulmi da aski na musulmi ka shiga ina aski na zaɓa amma aski na arna wato wani bai dace ba da dukkan musulmi amma ita mace an halitta mata huta zuwa idi hadisi ne ingantacce na nusarwa kan haka amma na daidai ba za ta yi ado ba ko ba za ta sa turare ba kuma sai inda za ta tayi in ba a cakuɗa maza da mata shi yasa mafi yawan idi na mata a nan idan ka ɗauka a kashi gari kusan kashi tamanin ɗin nan bai dace ba domin ado ne ake a ta gurin iri a zo a sa turare to kaga an shiga hanyar da Allah ba zai yarda ita ba garin zuwa neman lada an dawo da zunubin da ya lullauke abin da za da lada ba za a samu tun an saba wa Allah kuma an dawo da zunubi to ina amfani irin haka musamman ma wasu masallatan da da mazan da matan duka a cakuɗa ake babu tsaki kare kayi sau mata su zai samu abu irin wannan masallaci da mun haramu ne ga mace ta tace amma masallatan da ake rabewa ga bangaren maza ga bangaren mata wannan babu lahi a musulunci ban tafi in ta kiyaye shari'a ba ta yi ba ado na daidai za ki sa kaya ba na ado ba asali ita mace kayan adanta nawa ne namijin zan da wani shari'a ta ba da wasu gani wala yurina zinatahunna illa li bu'ulatihinna har zuwa ƙarshe kenan kuma ke kin yi ado kin mutu gari wanda bai dace ko da ke budurwa ce inda ba wanda ya zo neman auren ki bane to saboda haka kenan mata in za su je irin wannan masallaci su sa kaya na musulunci ko kasu sa duk wani abin da ya shahi ado kuma kasu sa turare kuma duk abin da za a yi na abubuwa na shakuna da maza kasu ya rasu ya kana in an yi haka to babu lahi a shi sau da haka yana kar aje garin neman da'a aje kuma a dawo da zunubi haka nan kadda mace ta yi subur shine a aje hijabi a kisawa hijabi ki zo ki yi kwalliya ana ganin fuskar ki da sauran shi ma bai dace ba kenan an ka ya gaban mazaje to wannan duka abu ne wanda bai dace ba ga dukkan mace wanda take musulma sai haka kuma ranar idi ta sallah ta layya idan za a fita ba a so a ci abinci kenan abin da ake so layyar da za ka yanka idan ka yanka ta da ita za ka ci abinci kenan in ka tashi da safe ba abincin abinci har a dawo daga idi sai a yanka layya ce shi yasa a nan za ga saudiya idi dukkan da muke a wuraren mu gaskiya ana ana ana ja da yawa kamata a yanka yi da wuri saboda shi idi daga lokacin da aka ce lokacin wallahi lokacin idi yayi kiran karye bakwai da rabi ya isa a idi ko zuwa karye takwas amma idi ya ce karye tarko karye goma rana ta yi ai dole mutum ya takura yanzu mu gama a makka makka aka ce sallar asuba ba dawowa sai an idi yake dawo da an yi sallar an kare za ku zauna a masallaci kuna azkar da rana ta hutu a idi ko da gida kaga shi ke amma a ce a bar idi har karye tara da har karye goma ake ka yanzu ne ma da masallatai suka fara yawa sai aka fara ragewa yanzu wani da baya rage sai karfe goma ya ga to shi yanzu zuwa gaba ya samu kowa ba shi sai aka fara dan ragewa amma haka akwai wahala a lokacin da ai musamman ma idi na layya wanda iya da aya kuna da yayan kan dabba da yara da sauransu shi yasa kake wani lokaci ana hawan wannan aiki ita har azhar to saboda haka kenan ana so mutum kar ya ci komai har ya dawo idan ya yanka wannan damba ta shi kuma dambobin nan da ka yanka ko da guda goma ne kai ko da guda nawa ne ana so kowace ka cira wata domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da hajji ta ban kwana ya zo da raƙumma 63 Ali ibn Abi Talib ya tura shi Yaman ya zo mishi da raƙuma 37 idan ka gama nawa waɗannan da aka yanka su gaba daya aka soke su ga nake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kowace sai ne sai aka yanko nama a jikinta duka wani ɗari kowace aka yanko ko da tsoka ɗaya ce aka zuba a cikin tukunya aka gawa ya ɗan taɓa naman yanzu sai ya ɗauko roma sha in sha roma yi kowace a jira manta ta da bukaci mun ɗauka ɗari a yi ko in ka ɗan taɓa abin da ka ɗauka taɓa to sai ka sha roma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan anan kuma wanda yake da hali ko da mu a nan garuruwan mu babu almubazzaranci bangaren a yanka dabbobi da yawa sai dai wajen da za a yi almubazzaranci wajen tsadar katta wuce gona da ido yanzu sai a zo a gwado rago a ce miliyan uku kai ba ka san hauka ce nune ne an gwado a wurare biya na gwado a sallago a ce wai rago miliyan uku to yana da jini wanda kai ba ka san ai na aji a faɗi ne ba na a ne ba to yanzu misali ko na miliyan ɗaya ma yanzu misali ko rago miliyan ɗaya kai ko a malaki ka sayi na miliyan ɗaya na hannu in kasa na ɗari biyar biyar guda biyu kuma kasan sun yi biyar na miliyan to sau da haka kenan maimakon ka sai ragon miliyan ɗaya sai ka sai shanuwa guda uku wanda jama'a na samu biyar kenan mu ana ana buƙatar nama bayya yawa duk abin da mutum ya yanka sai a raba bayan Allah akwai masu buƙata suna da yawa kenan ba laifi ba ne amma wajen tsadar ana so a sai dabba mai kyau mai ta kirki amma akwai abin da yake wuciya gona da ita da zama almaziranci saboda a sai duk ba mai kyau ta kirki wani haka shari'a ta ce to amma abin ya wuce ki lillin ka budin ki wani kuma kasan sai a shiga hanyar da inda ba haka aka yi shi ba ɗaya to sai kuma idan za a tafi idi za a tafi ana kabbara kamar yadda muka yi bayani wannan takabiri da ta yi ana ta yi har a zo gurin idi in zan samu ne in zai ba mutum wata larura ba a ta yi a kawa ya fi lada a tafi a kawa to sai dai idan ya zama tuwa da mutum zai je akwai nisa da yawa ba za a iya ba ko kuma za a iya ɗaukar lokacin da za a ɗau lokaci da yawa ba da hiba ne amma in dai gurin bai kai inda za a yi haka ne ba a tafi a kawa ya bilada kuma abin da ke da sunna yin idi a fili ba a cikin masallaci ba amma idan akwai wata bukata to in aka yi a masallaci ba ne musamman mu da ke idi mafi yawa yana zuwa ne a lokacin damuna babu laihi domin za a san da kansa ya yi dalilin ruwa ya a cikin masallaci kenan in akwai alama ta ruwa ko na bai kama da haka ko lokacin damuna ne wani babu da amma in san samu ne idi a yi shi a fili kamar da tabbata a lokacin yana yi idi a kowane lokaci kuma sai mutum idan aka yi sallah ta idi ana so a yi kokari a yi haƙuri a saurari hudu nan da ake domin sau da ba idan aka yi idin nan aka dawo ba a yi ba hudu ba kai baka san ba mai aka ce tana yi wa kodi sako da za a isarwa al'umma ta musulmi kai baka sani kuma ka dawo kaga kenan ya kamata a ce mutum in ku haka ne kaga dole ne dole a je da mu domin a garuruwan mu nan idan mutum bai je da wuri ba idi to ta take ka za a yi dole ka tashi inda a baya baya kace baka iya sauraron hudu ba ba na son haka haka nan idan aka je aka yi sallah ta idi idan za a dawo shi ma suna ce ta sallam a sake hanya a canza hanyar hanyar da ka bi ka tafi ka canza malamai sun yi bayanai da yawa a wajen hikimar da ta aka ce a canza hanya yana da cikin hikimar da suka zana don mutum ya yawaita wurare na da'a domin duk inda kai wani abu na da'a ranar kiyama sai yawa shaida inda ka yi sallah sai yawa shaida ko da a cikin daji ko da ice ka yata da kiran sallah da masu kiran sallah suke duk abin da zai ji ko tsuntsu ne ranar gobe kiyama sai yawa shi daga baya kenan wurare na da'a ana so a yawaita su shi yasa magabata idan suna tafiya ko masallaci sun gani a wasu ya tsaya su yi nafila su ci saboda mai saboda su yawaita wurare na da'a kuma abu ne wanda yake mai kyau ko a dashi haka nan kuma idan a cikin abin da suka faɗa na fa'idodi wannan ko kuma abin da ya sa aka sharatun haka ne suka ce yawan yi wa musulmi sallama idan ka wuce wannan layi kana wa mutane sallama an ka dawo wa har da wasu zaka samu wasu mutane su aka musu sallama ita ba sallama ibada ce kiran lada ne ake rubuta maka duk lokacin da ka yi wa bayan Allah sallama musamman kuma ga wa'incan ka musu wannan ba ka musu to ana son yin haka ne bayan haka idan aka dawo daga idi kamun mu je dai na ya wacce a jibirce da muke dan bayani kana kamun mu zuwa ga laifi ana so ba laifi bane yi wa juna barka da sallah barka da sallah sahabbai na manzo Allah sallallahu ya tabbata suna wa junansu musamman taqabbalallahu minna wa minkum idan mutum ya ƙara salihar amali abu ne mai kyau Allah ya karba mu da mu da ku aya kuna nagari to wannan abu ne mai kyau sai juna murna kuma da ziyarar yan uwa da ake zuwa dukkan wani alkhairi ne da zuwa da zaka yi yara da manya aje duka ba lahi bane amma akwai wani abu guda na al'adar wanda shi kam gaskiya wannan bai dace ba a ɗabi'a ta musulmi a rigai haka ne kamar misali da zaka wa yara a lokacin da kuta yi ku nemi barkar sana wannan bai dace ba domin roƙo kake koya yawa yaro ba koya mishi roƙo musulmi koya mishi ake kamewa kai amma idan aka ɗauka aka bada alheri ne halitta ko ya halitta karɓa ko yaro ko babba duk wanda aka baka wani abu ya halitta karɓa amma ka roƙa musulunci wani abu na kaskanci musulunci bai sama kenan yaro tun yana ɗan ƙarami yanzu misali daga koya yaro barka da sallah daga nake koyin kwaɗe in ka ba shi yau ka ba shi goma a sallar ma iya ganka kokari yake tambaye ka to kaga irin haka ne ya dace ba saboda haka amma idan suka tafi so ga da mutane suka musu alheri wani abu ne mai kyau kuma badawa musulunci abu ne mai kyau yawan annabi ta ta haru ta haru ku yi kyauta ku yi ƙauraci juna kenan wani abu ne da kyau aka bada amma mutum ya buɗe baki ya ce a bashi ko yaro ko baba wanda shi yaro duk da cewa ba mu kalla bane amma kuma hanya ce da za ta koya mashi kuɗi in ya girma ya ci gaba da haka amma in ba koya masa haka ba yaro zai ka koyi kame kai to kaga da ya tashi baya buƙatar cewar wani sai ya banka za ko wani ya banka kaga ya dage yana banka da zai je ba to sai akwai wasu abubuwa wanda su ma ya kamata mu yi bayani a kansu wanda suke kasancewa na kurakuran da ake a ranar idi domin gaskiya jama'a jiya suna aikata yin hakan nan akwai kamfara ta jama'a gaba daya ga yanzu a takabirin jama'i kamar da in an yi sallah a masallaci za a yi gaba daya wannan asali a sunna ba haka ke a sunna abin da yake kowa ya tashi gane ko ba mutum ɗaya zai riƙe ba kuna bin bayan shi waɗanda suke magana kan yi gaba ɗaya na hukutu suka ce ga wanda ba su iya ba ana iya abin saka to kuma a ce kullum haka za yi inda an yi sau ɗaya sau biyu to kuma kullum an ce haka za yi kenan ka abu ya mutu da ƙa'ida saboda kamata a yi a ce kowa ya yi kayan shi kaɗai kenan lokacin da aka yi gaba ɗaya kuna yi lokaci da guri da wani ba amma a ce da sauti ɗaya kuna ɗauka tare kuna ajiya tare wanda ba suna bane tare sallah sabai suna yi amma kowane shi wani ya ji kayi ya rika yi wani ba laifi bane abdullahi dan umar da abu hurairah kasuwa suke shiga suna yi yan kasuwa an su ma suna yi duk wani ba laifi bane amma a rika ɗauka tare ana ajiya tare ko wani na hudu kuna bin bayan shi wannan shi ne muke magana a kansa to wannan a kiyaye sai abu na gaba wani shi ma babu kyau la'anar da aka ce maka sallah ce za ga ana wasanni daban-daban da kaɗa-kaɗa daban haramu a zo ana ta haɗuwa maza da mata ai kuna kallo abin da ake a zo a shakuɗa maza da mata ana a ɗauki yara ana ta yawo a mota haramu ne da kuma masu ɗaukan abun hawa suna guje-guje cikin al'umma shi ma wannan haramu ne idan ka kaɗi mutum kana cikin wannan gudu shi Allah a kurtun zai maka na gangan in ma mutuwa ya kai kisan gangan abu na Allah ko da anan duniya a maka hukuncin kisan kuskure ka ɗauka cikin mutane kana gudu da abin hawa to kayi ne haka nan za a ga matasa za a zo a yi noma a zo ana shan shisha da wasu abubuwa da su dace ba haramu ne ga musulmi kuma ba lada za ka samu zunubi za ka samu Allah ba ruwan ka ce a yi wa sallah a sallah yanka za ka doka yanzu a nan sallah yanka sata za ku ne ko ba ku ne ko ta kasa to shi ke na kaɗai sai ka miƙe abin da ka gada ba dan kawai da sunan sallah ce to saboda haka irin wa'annan abu guda ce haka nan za ga an zo sa katon radio ana sa kaɗe-kaɗe nomi yawon duk kaɗe-kaɗen arnawa ne to shi ma haramun musulmi bai dace ba haka nan ranar sallah za ka ga an zo an sace ne a gida gidan wajen mutane ba an zo an kamo kowane yan wasan filin na najeriya da su duka haramu ne wani zai ce to ai hausa ce hausa ce wani ingili ne tana ingili ne wani mata ne tana indiyanci duka haramu ne kina da mamatan kamar da kalla ana mata suna kiri suna rawa kuna kallon shi kenan kace da hausa ne kenan a hausa ba ne sai da aka ce shi ma wannan bai dace ba a yi irin haka din nan sai wanda muka yi magana ɗazu shi ne haɗuwar maza da mata a sallah za a gura biya ana haɗuwa maza da mata a wanda su dace ba wani duka ne bai dace ba in dai ba muharaman ka bane wanda aka amma in yan uwanka da zama ka aure suna kan babu da shi a nan don ku zauna da su shi tare da guri ɗaya kun ta abin da sauran duka ba ne ba to wannan shi ne abin da zai wani daga abin da ya sawaka akan bayani akan idi daga ga yanda za a je sallah ta idi kuma ga yanda ya kamata a tafi ga yanda ya kamata a dawo ga kuma na dubban da ake so ga kuma irin shigar da ya kamata a yi da tsaftar da ya kamata a musulmi ne ga kuma dokoki akan mata yanzu a gurgure sai abin da shahi ita lai da muka ce ya zo a jibace muka yanzu kenan za mu yi bayani tun da ita lai hakika bayan idi ake ake yanka kenan yanzu mu za mu shiga abin da ya shahi layya layya abu na farko dai wajen hukuntunta wasu na cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi za ku ji da jininsu wasu ba suka ce a su an layya kawai wajibi ce saboda haka wanda suka ce wajibi ce suna cikin abu hanifa shi ce kawai wajibi ce me ya dalili ya ce dalili manzara zan yake cewa man waje da sa'atan wanda allah ya bashi yalwa da zai yanka layya falam yudahi yace bai layyar ba kuma yace fala ya karaban da musallana kar ya kusanci ma inda muke sallah yace da tunda aka hudu aka ayi abiya ne aka wani so ta haka yace to ka ga nan tsawatarwa ce aka yi yace shi kuma tsawatarwa ba a yi sai in an bar wajibi ka ga in ba wajibi ba bar ba to saboda haka biya ba ne sai ta da wannan to sai wasu da cikin malamai su suka ce sunna ne irin su imam malik su imam shari imam abu imam ahmad kiran malamai uku su sun ta zakance sunna ce amma mai karfi yawwa saboda haka da kuma biya mana sun sami sun ta akan haka din nan saboda hadisi na ummu salama Allah kara mata yarda take cewa manzara suna cewa idan goma ta farko ta shiga wanda yake so da cikin ku zai layya kar ya rage gashinsa ko farcensa kenan suka ga cewa rai aka ce wanda zai ke so da yake nufi zai iya so da aka ba ci da ba da wanda suka tafi amma idan mutum ya kalli bayanai na abu hanifa anan kamar na zai fi kwanciyar hankali a domin ga nassin da zo a fili ya ce karka zo inda har kana da gobe kai karka zo kuma ka san abin da aka faɗi haka ai ba ƙaramin doka ba ce mai ƙarfi tunda har aka ce karka zo kullum sallar ba karka zo aka haramta maka ba zuwa idin da farar da suke ciki to akwai magana mai ƙarya da to sai lokacin da ya kamata a yanka ita layyan wani lokaci ya kamata shi ne a can ɗazu a gurguje muni lokacin yana farawa tun daga lokacin da aka ƙare sallar idi har ya zuwa kwana nawa har ya zuwa kwana uku bayan rana ta goma kenan an yi goma sha ɗaya sha biyu sha uku a wajen wasu malamai wasu malamai suka ce a da goma da sha ɗaya da sha biyu mutum daga wannan lokaci mutum zai ci gaba da yanka in baka samu yau ka yanka ba goma ka yanka biyu ma sai ka yanka haka za ka tafi ko da Allah ka sa wannan ka samu daga bayan ka samu sai ka yanka to lokacin da take karewa shi ne muka ce a gurin mafi yau malaman yau musamman hanafiya malikiya nafila suka ce faɗawar rana ta kwana na sha biyu su a wajen su kenan ta kwana goma da sha ɗaya da sha biyu su a gurin su haka suka tafi amma su sha biyu suka ce zuwa kwana na sha uku kenan sha ɗaya sha biyu sha uku bada da goma saboda haka ne a wannan tsakani duk lokacin da mutum ya yanka babu laifi ya halitta kuma laye shi ta layya amma in san samu ne rana ta goma ta hilata domin hadisi ya inganci shi daga zarar zai cewa a wannan rana ta goma ba abin da mutum zai yi samu ladan da ya kai zub da shi zinin ne idan aka zub da kamin ya kai ko ina sai ya kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan akwai lada mai dimbin yawa a wannan kuma wannan lage da ka yanka da zarar zai ke cewa za ta zo rana ta kiyama da fatarta da kahanta da kowane komai da komai za ta zo a wurin Allah su- za ta zo rana ta gobe kiyama ga ta wane yanka ta da sunan ibada shi sa kenan Allah ta rike ta salli da rabbika wanha idan mutum zai ne yayi dan Allah duk aiki na ibada in zaka yi dan Allah domin ka samu lada lana ta gobe kiyama to sai kuma hikima wanda ta sha aka shar'anta mana yin layya malamai sun yi bayanai wasu da cikin hikimomin da ya sa aka shar'anta mana layya duk da cewar shi hukunci da yake zuwa daga Allah subhanahu wata'ala ko mun san hikima ko mun san hikima ba muna musulmi za mu karba da hannu mun san da hikima cikakka na'am domin duk abin da Allah ta'ala zai akwai hikima cikakka na'am amma wani lokaci Allah ta'ala zai ba bayansa damar za su san wani abu daga cikin hikimar da yasa aka shar'anta musu wasu daga cikin abubuwa na ibada amma ko mu sani ko mu mu sani ba a matsayin mu na bayi na Allah za mu yarda ɗari bisa ɗari da cewar akwai hikima cikakka domin Allah ne ya shar'anta saboda haka yana daga cikin abin da malamai suka zana akan eh, dalilin da yasa aka shar'anta mana yin layya na farko da suka ce raya sunnar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da allah ta'ala ya ɗora masa hukuncin ya yanka ɗansa amma allah ya fashi shi ɗan shiga abin yanka mai girma ya ce wa badai na hukuzi bi na azim to saboda haka ce na annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi ilayya mu kuma an ce wata bi millata ibrahim wata bi millata ibrahim kabi addini na annabi ibrahim kenan sunna ce ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wanda annabi sallallahu yana koyi da shi annabi sallallahu yayi kuma ta zama mata musulmi abu na gaba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar da ya baka har Allah ya kai ka lokacin layya. Godiya ce ga Allah idan ka sai wannan dabba ka yanka, kuma da ni'imar da Allah ya maka ya baka iko da za ka sai aka yanka wanda iya yanka. Sau da haka, kenan godiya ce da kuma yarda da farla ta Allah da dacen da Allah ya maka. saboda Allah ya kaddara har ka kasance cikin musulmi za ka yanka layya wani yana can arni ne ba zai yanka ba kenan sai mu yi wa Allah godiya akan haka shi ma yana cikin hikimar da malamai suka ambata abu na uku eh, yin layya wani abu ne wanda yake kafa fandasiyon na taimakon juna idan aka yi layya za ku ga nama ne nama tsada gare shi kowa sani musamman dabban da ya tsara gare ta amma za a ga mutum ya ɗauko karfa ta guda ya mai kuma kenan ana koya mana taimakawa juna da aka sai mutum ya sayi dabba mai tsada amma kuma ya yanka ta shi ya yi amfani wani ma ya amfani da ita.
na'am kenan ko musulunci dama yana son agazawa juna shi yasa Allah ce fakulu mina wa aqimul qani wal mu'ta wal mujba wa aqimul ba'is al faqir to saboda kenan yin layya yana koyawa mutum saba dauka dauka a bata nan da ka sai dabba mai tsada haka da yanda nan take da tsada haka naman nan yayi ko na matsada in ka kalli dabban nan da za a ce sai da naman ta za a yi da an aka yi balle balle da tsada ta wuce ta na'am yanzu wanda zai lagon ɗari da hamsin in aka ce hudu kuɗin shi aka ba ma wuce a aiki ya girma na'am to amma duk da haka nan sai mutum ya ɗauka mai karawa kenan ana koya mana sabawa ka ɗau abu na kirki ka baka na'am ba wai abu sai lalatacce ba yasa aka shar'anta yi mai lalle dan ka taimaka da wanda abu na kirki kuma yasa ba a yarda ba duk wata mai aibu a yi amfani da ita sai mai lafiya mai mai a ga ramin mawa ba a yi da ita don saboda a samu cikakken lada ko mutum ya saba da yin haka shi yasa kaga kenan lalle tana koyar ɗabi'a mai kyau ta daurewa a kudda a fata kamar aure ne aure ma yana daga cikin abin da ake koya wa mutum bada domin in kana gwamnati maka da mata sai ka shekara baka ba ma kowa wani abu amma duk taurinka da baka ba kowa radda aka ba mata sai ka kawo ko ba ka bari sai ka kayan ka bata kuma sai ka kaka bata ana na ana tun ya kai ita sai ta auku yanzu kun zama ku uku dole ka ɗauka ka fara ku zama ku hudu ku zama ku biyar kai abin ya yi wa sai ga wani ma zai daga wani shi ma zai shigo ya ci in ka gaji kai ka ce kai kowa ma zai ci amma inda kai ɗaya ka kyale ka wallahi da sai ka kai din wani lokaci kai kanka ma kake bakin ciki ka ba sai ka ce ai an ce ana sabga a can ana ba yana saya ba mun sa wani lokaci ne yana burfito da sabga da ake sai ka ce wani kenan yau babu sayan abincin rana duk wanda yake gwamnati ne ya san da haka za ka rika tunani da cewa yau ba sai an sai abincin rana ga inda za mu je wanda ka san abinci amma ka gane yin haka din yana koya mutum ɗabi'u daman duk abin da Allah ta'ala shar'anta bayansa da zai karantar da ku ɗabi'u masu kyau kowane to sai kuma na dubba na yanka idan za a yanka yadda ya kamata a yanka musulunci addini ne wanda yake da tsari addini ne wanda yake da ƙa'idodi kuma wannan tsari na shi da ƙa'idodi daga mahaliccinmu shi ne shar'anta ba addini ba ne irin na nasaranci ko na yahudanci wanda a cikinsa babu tausayi shi musulunci dabba ma daraja gare ta shi sa a dalilin dabba sai a kai mutum wuta wata baiwar Allah akan musa aka kai ta wuta musa ta ɗarme a ɗaki babu abinci babu kuma ba ta barta bai ta yi ta ne ma hatta mutu ko ta zama sabon shiga wuta kuma dalilin kyauta ta dabba sai ka shiga aljanna wata baiwar Allah an ce mai zaman banza ce ba amma ta ga kare na lallagi ya hudu harshe saboda shi ne ta ba shi ruwa Allah mata gafara ta samu aljanna kaga kenan ashe anan musulunci addini ne wanda yake iya akwai tausayi a cikin sa dabba ce zaka yanka amma sai aka ce na ɗaya da wuka ka wasa ta kuma in za a kada kana daga sama ana buga da ƙarhe ne shi da sara akwai inda ake ka inji wani ƙarhe ne kawai dabbobin za su yana turo su in ta zo kawai bugu da yake masa abu shi ta mutu kawai jib ake mata ana bige ta ta su maka kankace mai ta mutu amma musulunci sai shar'anta yanka a kara ta cikin tausayi kuma a wasa yankuwa don kar a bata lokaci wajen yanka a ambaci Allah idan za a yanka kaga addini na musulunci yana da tsari dabba ma tana da daraja a musulunci ba bari dan adam sai da yau in ka kalla kuma wasu mutane ba wani dabba ba dan adam ce ma bashi da mutunci yanzu wa'annan mutane da ake godawa suna kama bayan Allah suna azabtar da su sai zaka ce Allah gobe kiyama mutum baka taba ganin shi ba kada ka kama shi a zo a daji ana ta dukan mutane har a rika dora mutane a dora musu fansa ya an biya kuɗi da an akan yanzu wa'annan mutane ba za su ce wa Allah rana ta gobe kiyama kuma kusan irin wannan ba sani ba cewa shi Allah ta'ala yana kallon duk abin da ba yi suke yadda ka ɗanɗana wannan kuda shi Allah ta'ala kana ƙulla makirci wannan yana ƙulla abin da za a maka da yanin ninka wani shi yasa duk ka ƙare wata nan sai ka faɗa hannunsu yau duk wani masu taɓar ƙasa nan aka san zuba ba sun shiga hannu ba ko yau baka shiga hannu ba gobe ka shiga yau da gobe ne ba kana haka ba kai in ka azautar da bayan Allah rana ta gobe kiyama sai an huda musu haƙi kai farar da aka maka duk abin da aka baka baka da haƙi an kashe banza duk abin da aka maka wallahi ko walakantar da kai aka akan haka irin yadda kawai mutane azaba haka za a maka manzo Allah sallallahu ya fi kowa tausayi a cikin al'ummarsa amma wasu mutane suka zo garin Madina ba su da lafiya da farko sun zo garin Madina sai sun samu rashin lafiya annabi sallallahu ya tura su akwai dabbobi na raƙuma na sadaka da ake kawowa da makiya makiyayi yace ku je ku a can ku sha nonon a rika ba ku nonon kuna shan kuzarin raƙon ba domin akwai magani a cikinsa har ku samu sauƙi wayannan bayan Allah suka yi suka suka warke suka yi karmar zuciya kadai suka kashe wanda makiyayi kuma kashin ma da suka mishi na wulaƙanci kishin gashin rana suka zo idan shi ma suka caccake mishi da gaya suka kora dabbobin suka tafi ya ji waɗan adam ya yi amfani da abu har ya samu lafiya amma yanzu ya kashe mai kiwon ya ɗau robin ya tsere zara sanin tuna sahabai su gyara sahabai idan ba zara sanin sa su aiki ya wuce titi ne ke tunan gudu suke ba tsayewa wa'annan bayan Allah tudu ɗaya rage su je garin su sahabai suka tudu su aka dawo da su ba zara sanin sa yadda suka wa wannan mutum haka aka musu suna gashin rana aka musu yadda suka mutu to ai radda ka zubda kimar ka kawai wani haka in aka kai mai wata kima gare ka shi yasa ai da kuke ga masu manyan laifi ana ba su wani kariya a jiran kaso ruwan duka aikin nasara mutumin da yake da irin wannan zuciya ke kashashiya yaushe ne za a ce shi iya da wani haƙƙi yanzu misali mutum ne ya kashe mutane ya buɗe wa mutane wuta an kama kuma mai wani wani ajiya ce za a mushi wani zuwa ne za a ɗakin shi ana kallo da fanka ko babban ka me ya za a kula da an ba shi abinci ya koshi ko bai koshi ba saboda kenan shi yana da shi yasa nasara shi abin da ke kokari duniya ta lalace hanyar da nasara ke ɗora mutane in aka bi ta lalace za akwai mutanen da kansar ne a cikin al'umma rabuwar shi ya haɗe shi yasa Allah ta'ala shar'ar da yin kisa kuma ya ce me walakum fil qisasi hayatun in Allah yin haka za a samu kyakkyawan rayuwa mu yanzu me yasa a kasashen mu ake dalilin ba a yin kisa duk wanda yanzu wanda yaran da suke gudu a babur kana wannan gudu a babur ka kada mutum ya mutu aka zo aka aka yi aka shika gobe aka baka babur ba wai kai ta ya 120 a gari ba wallahi 20 zaka ga ta yi saboda saboda duk wanda ya san kashi za wallahi bai wasa amma kai an kyale ka an ce dan wane ne kuma shi musulunci kusan da kyau shi ba ruwan dan wani dan wani da dawa da ba ku kada duk wanda zai hukunta shi zai amma mu kada komai aka yi dan wani ne shi kawai an kama zuwa da zawa radda ka kade mutum in bai ka mishi wala radda kuka yi abu abu ba ƙara ganin su akwai mutane da suka kafu kan da cewa an kashi a kade musu ƴaƴan su an kakkarya su amma wannan mutane suka ci gaba da zuwa da zawa kan gurin yaron kan gurin su radda suka yi abubuwa ba su ƙara ganin su ba magani ba kuwa to saboda aka yin wannan shi ne dan wani dan wani kuma ba irin dan wani dan wani bai sa ake irin hakan nan saboda haka kenan musulunci yana dokoki gaskiya saboda haka ana so ga duk wanda zai yanka laye yanka da hannunsa wannan shi ne sunna kuma inda za ka iya yanka wato ka yanka da hannun kuma ana so a kalli a juyar da ita kalli kimla kuma a ambaci Allah subhanahu wata'ala kuma a yi kabbara bismillah Allahu akbar kuma idan aka kare a yi addu'a to shi ma abu ne mai kyau Allah ka amsa wa rabbana taqabbal minna wannan duka babu lahi duka malamai su ambaci wayannan abubuwa ya halitta haka nan kuma malamai suka ce ana so layya idan za a yi zakar a yanka a gida a hutuwar su waje domin menene sha'air ne na addini shi ko sha'air su ake a bayyana shi yanzu a juma'a sha'air ne na addini dole a hutu a zai juma'a da ka zo ran juma'a za ka san idan ni wannan wani abu ne na addini da ka zo lokacin sallah za ka ji ana ta kiran sallah sha'air ne na addini to ita ma ga ya sha'ira ce ta addini sai a hudo titi a zo a yanka su kuma an yanka ba wai dan an yi mai dariya a'a dan wani abu ne kai da kanka da ka zo za ko ina ana yanka inda duk a gida muke ɓoya muna yanka kowa a gidan shi wani sai zai wuce ma bai san ma abin da ake shi kuma sha'ayar da addini su ake a bayyana kuma a hutu da su waje haka yake wata don mutane su gani don a bayyana sha'ayar na addini na Allah kuma haka din nan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hakan ne sai ita kuma layar da za a yanka tana da sharaɗi wacce ce kamata a yanka a layya yadda za a yi ya zamanto ta isa layya ta zama layya da za a karɓa to na farko ne layya ba a yin ta sai a cikin bahimatul al'am idan aka ce bahimatul al'am nau'i guda hudun nan shine ɓangaren raƙumma ko namiji ko mace sai ɓangaren shanu ko namiji ko mai sai bangaren tumakai namiji ko mai sai wani awakai kenan su misali baka ce baka ji ka siyo barewa a ga barewa irin akuya ce kuma nama gari ta mai daɗi tana yi wa mahi naman akuya daɗi to baka siyo ta ba ko kaji ko na mai kama da haka in gane ko a cikin malamai ta kwan da ce a iya da yadda da kaza to kaga dai bai zama da abin da aka ambata kuma abin da ya tabbata na wasan da yankawa na magabata gaba ɗaya cikin wa'annan kalaluwa ne da muka zana sau da haka ba yi da sauran abubuwa kuma sai ta kai shekarar da ya kamata mana tana da lokaci shi yasa wani lokaci idan ko kalli lai yadda ake yankawa kada ne an ɗauke ta al'ada shi yasa mutane ya kamata su gane idan har babu halin yankawar ba lulu bane abin da ya kawo matsala a nan hausa suke cewa wani an ba a sauka in ka fara layuwa ce dole ko da ne ya kai wai baka sauka in baka yi mai a ce ya hau kuma sauka hawa inda akwai ne babu abu zai bane sauka dama duk wanda ya mutu na iya sauka daga azo da dole yawa dole ne mutu to idan mutum yanzu misali kaddara bana lai sai tsada a da sai ka samu na yin jika hamsin ka saya a raguna kuma ta baka layya ta arba'in ba wanta baya ta zai kenan nan kwana ka yi nan kusa kusa muke ba ba magana to yanzu a bana a yana suka yi tsadan nan ragon cika hamsin idan aka diba ba zai daya ba don ba a samu mai isasshe ba a tare da shi kuma karami kenan ya kamata mu sanar cewa ba kowace ake yanka ba na farko dai gashi nan shekarun da ya kamata in rakumi ne shekara biyar shekara biyar to in sani ya ce shekara biyu tumakai da raguna daga wata shidda abin da ya sama awakai shekara guda kuma ko da suna da wannan shekarar haɗino da sauran abubuwa wanda ya kamata a kula na daidai ba a yanka mai ido ɗaya aibu mai tafiya tana gurgunci ba a yanka aibu ne wanda ba ta da mai ba a yanka aibu duk wani wanda take da wani aibu su sau da ka ba a yanka in dai da su lallai ne to ana yanka mai lahiya cikakka ko mai mai shi yasa naman layyan ko ina an ganin yana da kyau duk da cewa yanzu akwai mutane da ya sun dauki layya al'ada sai ga mutum ya yanka layya yana neman naman soye mai soye ka yanka layya kana neman man soye ka ta akwai aiki kamata ya duwanda yanka layya a rika ga man yana wuta daga gidan shi a da a da ake layya za ku ga mutane wannan man na layyan su watanni suna abinci da shi duk da cewar a da lokacin nan mutane babu yalwa kamar yanzu sai ga wannan ana amfani da shi bai musu komi to mu yanzu kullum cin mai ake da yawa da abubuwa da yawa tabbata ya gaci irin wannan sai ya cutar da shi amma a da da musa ce wani musa samu baya komi daɗi ma aka ɗauke shi in aka yi tuwon ma aka yi abinci zuwa ake a ɗora da sama da gumugumin nan ya narke ana ɗan yin ɗaushe ɗaushe ne amma yanzu ko ai kitsan ma hudda kuke yanzu in aka sayo hanji sai an soya shi an hudda ba sannan ake dafa shi saboda mutane an samu wadata akwai abubuwa da yawa kullum mace yake shi yasa da an aka ce da ta kusa mutum haladi ya biyo yake amma yanzu ba amma yanzu mutane ya ga ko aka yau kullum na masu yake kullum su yake alhamdulillah daga yi abu ya ayyuwa Allah godiya daga kullum da daidai gurgudu ana sai ana yin namiya da sauransu kuma an kaga dabbobin da ake yanka a kullum kuma ka san da ana cin nama saboda haka amma da kan babu haka ne sai ga gari wannan abin da za a yi kaje kai kawo sai ka samu gidan da sai a yi watanni ba ci nama ba ko da amma mun yanzu a ce an yi sati ba ci gida ba ci wani ba kowa na yin da mutum ke da karamin gari haka zai ga ya kokarta kwana ɗaya kwana biyu sai a kwana ba sau da haka kenan to wayannan su ne kamar shekarun da muka yi magana akan waɗannan abubuwan za a yanka na layya irin kowane ga irin nashi to sai da cikin abin da muka biya muka ce assalamatu min al-uyub duk wani aibu ne abu mulki saboda kamar ce dole amma musamman akwai wasu aiba guda hudu wanda ya zo cikin hadisi ana magana su da makamniya da ido da yake nan da marar lahiya wanda ciwon zai bayyana da mai gurgunci da kuma wanda ba ta da mai wannan aibun masu manyan aibu da mai gurgunci da mai ido daya da marar lahiya wanda cutar ta bayyana inda ba mata ko ba ce sai kuma wanda ba ta da mai wa'annan cikin aibun da ake magana wannan hudun su ne shahararrun aibu da ake magana kan su a kenan sai a kiyaye in har babu halin da za a saya zai misali jika hamsin gare ka to shi kenan ba wai ba dole ba ne ka yanka sai ka bari kada ya zama to al'ada ne irin ba al'ada ce ibada ce sau da haka tunda tana yi wa wanda kaga an ce shiga hamsin gare shi tana yi wa shiga maka a gidan kira yanzu me za a yi kuma wa a yi abin yasa kira yanzu shiga hamsin yanzu ba da za su yawo shiga za su a sai abinci a shi amma in lokacin da ake da hali na ta iya sai mutum ya sa to amma tun da haka ne ba dole ba ne to haka nan cikin aibun da malamai suka ambata mai yankakken wani guri amma in yankan kaɗan ne kamar na kunne malamai suka ce wani babu amma an yanke wani wuri abu ya zama diya wannan ko kunne ne aka yanke na wasu ɗan kaɗan ko rabi to wannan malamai suka ce aibu ne ba aibu kuma kai ma da kanka in ka kalla ka san aibu ne ba za a yanka ba sau da haka kenan wannan suna da cikin aibukan da ya kamata mu kiyaye a layya to sai hukuncin tarayya akan layya tarayya akan layya ya halitta a manyan dabobi raƙumma da shanu mutum bakwai babu sama da bakwai daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku har zuwa mutum bakwai ya halitta ku sai babbar dabba ɗaya ku yanka kenan ta zai misali muka ce bana jika hamsin kwarai a dabbobin suke tsada mutane to yanzu sai yana da jika hamsin sai inda mutum shidda sai mu gama jika ɗari uku babu shakka ɗari uku ma iya sayan barake na ɗari uku ko mai kyau ko ɗari uku da hamsin mutum bakwai kan mu ce ne mutum bakwai ko mu yi shiga sattin sai mu sayi wanda ke mai kyau ya halitta haka nan raƙun mutum bakwai sai a da shanu da raƙun ba su ne ake kotizasiyon a haɗa a yi kuma ko da kun yanka amma ƙananan dauri da tumakai da laguna da awakai su wannan kan ba a yi sai mutum ya amma idan mutum ɗaya ya siya ya sa duk ‘yan masallacin na ƙarƙashi babu da shi shi yasa in ka sai dabba ɗaya da kai da iyalanka ya halatta amma buku haɗa kuɗi zan da ba ku zai kusa haka nan ba a zuwa mutum bakka da halin da za ka yi na ka ce sai ka yi bashi dole amma malamin suka ce bashi wanda yake da garanti shi wannan shi ma ba bashi na kuɗi da ruwa ba akwai masu zuwa a ba su kuɗi da ruwa su sai na yau na bai dace to ya za a yi riba kuma ga shi ibada ce za a yi kuma ba dole ba ne in ba kuma ba dole maka ba ta kar a yi kenan mutane sun ɗauki na yi al'ada al'ada ba ce ibada ce ita ko ibada yadda aka ce a haka ake kenan yanzu a nan wanda yake da misali ma'aikaci ne da duk yawa kamar wannan watan da muke ciki wannan watan da muke ciki za a yi layya da benset ko 27 ko to za a yi layya 27 ishirin da bakwai tana yiwa wani ma'aikacin bai samu sanar tana yiwa to tun da kana da garanti malamai suka ce irin wannan ba a ce mishi ba shi tun da abu ne wanda ya ɗauka kawai ga lokaci yana yana ba suka ce irin wannan babu ne amma he na samun bada wani ba sau da kawai baka da hali kaka ɗora kanka amma ba shi wanda yake da garanti wanda in lokaci gashi tabbas ne ba ina bin wani ba ina tsammani zai kama duka wani ba tabbas ne amma abin da ka san kowane lokaci za a baka kayanka to wannan in kai haka babu laihi sai ka saya da lokaci ka ɗauka ba mutum domin abu ne na ibada ba a yi abin da zai zamanto ka ɗora kanka abin da Allah bai ɗora maka ba kuma harka wuta daga shari'a kiran ga yadda ake mutum bakwai su ne suke yanka to yana da ciki kuma abu na gaba siffar yanda in zan samu ne mutum ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka layya raguna guda biyu masu ƙaho ana son dafa mai ƙaho kuma masu baƙaƙen ƙaho da goshi a wata riwaya ma har ciki suna da baƙin nan kenan mai baƙi da farin nan amma shi wannan